بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأكراد ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بحاضر محضري وتألفي بنزلة سيدنا بزفري yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau biyu ga watan hudu ga watan jumada akhir hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan january 2022 za mu ɗaura daga inda muka tsaya za ku nuna abu kuwa ok to shi kenan shehu radiyallahu anhu yace qala abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim al-hakim tirmidhi yace manna Allah ala hadhihi ummati Allah tabaaraka wa ta'ala yayi yayi fala akan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi hakika kun kasance mafiya alkhairin al'umma waɗanda suka aka fitar da su daga aka fitar da su ga mutane wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka zalika muka sanya ku al'umma matsakaiciya wanda za su ringa bada shaida ranar tashin alkiyama ga annabawan Allah ayya adlan bi ma'ana wasatan al'umma wanda take kan adalci la yamilu ila ifradin wala ila nuqsanin al'umma ce wanda ba ta karkata zuwa ga ƙetare haddi ba kuma ta karkata zuwa ga takaitawa. Falmizanu, lisanu fi wasu ɗiyi, ka san shi mizani, harshen nasa kwaɗan da yake nuna nauyin abin a tsakiya yake yana kan 0-0, ko? A ƙa'ida yadda mizani yake ko? Wa bistiwa iɗarafaini wal kifataini yastawi lisanul mizan wa yaqumul wazan. saboda haka idan gefe dama da gefen hagu ya zamanto nauyinsu ya zo iri ɗaya idan nauyinsu ya zo iri ɗaya to kuwa lallai za ka ga mizanin harshen nasa ko kwaɗin nasa ya tsaya a tsakiya saboda mai duk nauyin a ɗaya yake faju'ilat awailu hadhihi al-ummati ka kiffatai al-mizan yastawiyan shi yasa sai aka sanya farkon al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama suka kasance kamar watakan tasoshi ɓangare na mizani suna tsaye a daidai ba su karkata akan ƙetare hajji ba ba su kuma karkata akan rage ba da haddin a haƙƙin Allah tabaraka ta'ala ba la'annahum yahduna bil haqqi wa bi ya'dlun saboda wa'annan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna shirya ne da gaskiya kuma da gaskiyan suke yin adalci wa ma bainahuma amma abin da yake tsakanin farkon al'umma da ƙarshen min al-fawji kalisanil mizani yastaqimu bistiwa'il kiffataini saboda haka abin da yake tsakanin su yana tsayuwa ne zai daidaitu ne akan tafarki na daidai da daidaituwar waɗanda suke gaban sa bi ma'ana kwaɗan har ko a ce harshen sikeli yana tsayuwa ne cak a tsakiyar sikeli a lokacin da gefe da gefen sikelin nauyin ya zo ɗaya za a fahimci karatun mun tafi a hankali fa inna wa in malal wasl ila ayyil janibaini mala ala rukunin wasiqin saboda shi a harshen sikeli idan ka ga ya karkata to wani bangare to inda yafi nauyin yake karkata fa amma istiwa'il kiffataini ibjadil wasl saboda haka gamewar gamewar daidaituwar ɓangaren dama da ɓangaren hagu to shi zai tsayar da tsakiyar mizani amma idan ɗaya karkata ɗaya zai karkata وقد جاء في الخبر انهم سيظهر العلم في اخر الزمان ويدل الناس على امر الله تعالى حتى تتم حجه الله على عباده yazo cikin khabari cewa da sannan a ƙarshen zamani ilimi zai bayyana wa ibalun nasu ala amrin mutane su ringa karɓar lamarin Allah tabaraka wa ta'ala har ya zamanto an tsayar da hujja akan bayan Allah abinda ake nufi a duk wannan maganar shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya ne akan gaskiya kuma da ita suka yi suka yi aiki saboda haka waɗanda suka zo daga ƙarshen zamani wanda ake kira da Ali tasawufi suna bin makwafin sahabban manzon Allah ne ka'in da na'in sai zaman to mizanin ya tsaya daidaita an fahimta wa'alam anna ma ya kawo minan ikhtilafi fi ba'adhim la yaqdahu fihim nan kuma sai ya shiga wani karatu yace sannan kuma ka sani abinda yake afkuwa na daga sabani tsakanin sufaye wannan dariƙar da wancan dariƙar baya ba shine zai janyo ba baya nuna tawaya a cikin su baya nuna cewa ai saboda ma saboda kaji wannan dariƙa daban wancan dariƙa daban har ake da dariƙu kusan 300 da sha ba shi yake kawo ba shi yake nuna cewa wai sun tawaye bane ba a'a an fahimta ba wai irin ikhtilafin yan zamanin yanzu ba ya ikhtilafin na gaskiyan ake magana qala fi ruhul bayan fi hadhihi al ummati firqatun mukhtalifatun tabghidul ulama wa tu'adil fuqaha cewa a cikin wannan al'umma akwai wata firka akwai wa'insu jama'a a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko da yaushe cikin sabani suke ga wanda ga sawadul azami kullun cikin sabanin su ga kunzumin jama'a ko da yaushe zaka je ka tarar da su cewa suna kiyaya ga malamai suna kiyaya da faqihai wala me kun zalika fi man taqaddama qabla na min al-umami wanda al'ummatai da suka zo gabanin mu irin su yahudi da nasara su ba su san sabani irin wannan sabanin ba a ce wai a cikin su ga waɗanda suke kin malamai a ba sa kin malaman su بل كانوا منقادين لهم محبين كما وصفهم الله تعالى في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم برما دي sun kasance masu miƙa wuya masoya ga malaman cikinsu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta mana su a cikin alkur'ani cewa sun riki sun riki malaman yahudawa sun riki malaman su haka zalika nasara su ma su riƙi malamansu wa in sa'allola bayan Allah tabaraka wa ta'ala wal faqihu idza kana mabgugan indal indan nasi malamin fiqh idan har ya kasance abin ki a wajen mutane saboda suna mai hasadan ilimin da Allah ya bashi sai ce to fa ma zannuka bi alimin billahi to yaya kake tunanin wanda ba ma fa wai ilimin fikir yake yake da sani ba a'a masanin ma'arifa ne masanin Allah ne idan wancan ilimin sa ya janyo mai kiyayya wajen mutane to ina kuma ga wanda yake da ilimin sanin Allah ala tarawun idza wajadu ar-rajula kamilan fil ulumi az-zahirati wal batinati mutafarridan fi fannihi mutamayyizan min jinsihi mutafawwiqan ala aqranihi famin qa'ilin fi haqqi innahu zindiqun ومن قائل إنه مبتدئ وقل ما تسمع من يقول إنه صديق yace baka ganin gama garin mutane idan suka ga mutum ya cika a cikin ilimin zahiri ya cika a cikin ilimin baɗini ya kasance wani zakaran gwajin dafi a cikin fanninsa ya kasance abin bambantawa a cikin jinsin mutanensa ya wuce duk wa'isu tsare kunsa a ilimin zahiri da baɗini da biyayya ga Allah amma duk da haka sai ka samu wanda zai ci aizin jiki ne ai annan wajen maka karanta muku malamai kunzumin malamai masu yawa ko yadda Allah ya ringa yi musu imtihani ga ƙayyar ɗan zamanin su a cikin su akwai wanda zaka ji ma wani za ce a'a ba zindiki ne amma dan bid'a ne kamar yadda ake gaya wa shehin mana sufa yanzu ko kaɗan ne za ka samu waɗanda za ka ga a cikin gama garin mutane suna cewa gashi nan dai ba ma ɗarikarsu amma dai mun san wannan mutumi mutumin kirki ne kaɗan ne ake samu fanzur ila ghairatin layi ko ghairatin layi ta'ala kaifa satara wallahu anil ajiyari wa akfa sirrahu anil ashrari yace kai duba zuwa ga kishin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ga waliyansa mana kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sirtirta sirrin wannan waliyin daga idanuwan gama garin mutane ya ɓoye sirrinsa daga ashiraren jama'a sai bai da haka suka ga kallonsa kawai wani mutum ne irinsu kuma inda a ce wannan suka ne ga waliyan Allah cewa a cikin jama'a a cikin gama garin mutane da suka yi zamani da su suna zagin su ai da ta mu ce to yaya za a gani babu wani manzo daga cikin manzanni na Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ba ga mutanen zamanin sa suna cewa haba dai ya za a yi abin nan kaga mutanen annabi qalu ya nuhu qad jadalta na fa aksasa jidalana fatina bima ta'idina in kunta min as-sadiqina da yazo ya ce musu ni manzo ne daga wajen ubangijinku ina guje muku a a a a azabar Allah me suka ce qala malaw min qaumi ma hadha illa basharun mislukum ba kowa bane ba wannan sai dai mutum irin ku kai a can gaba suka ce ya kullu mimma ta'kulu min wa yashrabu mimma tashrabun yana ci daga abin da kuke ci yana sha daga abin da kuke sha to kuma a ce ma wani mutum ne haka zalika da Allah ya aiko annabi hudu da ya gama musu kome suka ce qalu ya hudu ma ji ta nabi bayyina wa ma nahnu bi tariki ayatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa taraka ba'du ahliyatina bi su'in ma suka ce ba abin da ka zo mana na gaskiya kai kashe suka ce muna ganin wa'annan gumakan namu da muke bautawa su ne suka yi maka suka yi maka tofi kake kake ba mai irin hankali ba a wajen su waljaz billahi da Allah ya aika musu annabi salu suka ce qalu ya salu ko qad kunta fina marjuan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una kai kana so ka zo ka ka hana mu abinda iyayenmu suke hana mu a can gaba suka ce mishi ma naraka illa bashar muslim وما نزلناك إلا كي وإنا نزلناك من الكاذبين ما مو منا ما زتن كما كوي daga cikin makaita ne dai Allah ya aiko musu annabi Shu'aibu mutanen Madiyana da yake musu duk abubuwan da suke yi me suka ce suka ce qalu ya Shu'aibu aslawa suka tamurka annatu kama ya bi abawana aw naf'ala fi amwalina ma nasha karshe suka ce ya Shu'aibu ma nafqau kasirami ma taqulu wa inna lan naraka fina da'ifan ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز suka ce sallar ta kace da bautar ta kace tace ta koya maka cewa mu daina dungushe mu daina cika mudu mu daina kai toye mudu kashi suka ce mu fa ba ma fahimta ma me ma kake cewa ba daban muna ganin dangin ka ba to ai da jefe ka za mu ringa ya har sai ka koma ga Allah to kaga dai wa'annan su ne mafiya daraja a wajen Allah ko to kaga abin da yayi menene sirrin nan su ba suka ce Allah yana kishin bayinsa ne ba kowane gama gari bane ba zai bari ya ce bari a nuna maka gaskiya ka gane ta sai Allah ya boye sirkan su daga asharan mutanen nan dan haka da waliyi suka zo magadan sirkan annabawa sai suka samu irin kwatankwacin imtihanin da annabawa suka samu a zamanin su an fahimta saboda haka shawar radiyallahu anhu ya cigaba da cewa ya cigaba da cewa qalar wa min al-mashayikh al-kiram la yazal as-sufiyya bi khairin ma tanafaru fa idza talahu haraf wa in ba'ali ne shi ne suka ce sufaye ba za su gushe ba a cikin alkhairi muddin sun titirata basu amma duk lokacin da suka zo suka hade suka haɗu guri ɗaya suka zama dunkule ɗaya to halaka za a yi za a san inda suke za a halaka su a gida shi sabancin ya fito a masharabin a masharabin sai alƙar jilani wanda ya fito a masharabin abul hasan shazali wanda ya fito a masharabin shehu na amalar tijjani radiyallahu ta'ala anhu ajma'in وذلك لأنه لو قبل بعضهم بعضا لبقى بعضهم مع بعض وسكن بعضهم إلى بعض والسكون إلى غير الله تعالى عند الخواص إيه سيتي مكا من قبيل إبارة الأسنان عند الأوان yace domin idan suka haɗu abin da zai faru shine ɗan wancan ɗariƙa da shayin wancan ɗariƙa da kunzuman jama'arsa da shayin wannan ɗariƙa da kunzuman jama'arsa baki ɗaya za su haɗe dunkuli ɗaya su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya sannan za su dogara da junansu kuma su a wajen sufaye dogara ga wannan Allah yana daidai ga wanda yake dogara ga gumaka ne ba Allah ba wa hadha tabari baina sufiya almuhaqqiqina laysa ka tabari baina alyahud wan nasara saboda haka wannan barranta da sufaye yake a tsakaninsu ba irin barranta bane tsakanin yahudi da nasara la'anna tabriyawun fil haqqi lil haqqi wa tabriya haula fil batil lil batil domin su wannan citratar su rarrabuwar su sun rabu ne a cikin Allah saboda Allah wancan kuma sun rabu ne a cikin ƙarya saboda ƙarya wal hasilu anna min al ikhtilafi ma kana mazmuman wa ma kana mamduhan abin da dai ake so ka fahimta shi sabani a cikin addinin musulunci akwai wanda yake abinci akwai wanda ma ake so fal mazmumu sabani wanda yake abinci huwa ma kana fil aqaid wa usulid din shine sabanin da yake cikin aqida da asalin addini buniyar islam ala khamsin in dai har an samu sabani a cikin wannan to wannan abin ki ne ko kuma a cikin abin da ya shafi siffar Allah da aikin Allah da sunayen Allah aka samu sabani wannan shine abin da aqida ta tattara ko abin da ya danganci annabawa in an samu sabani akan haka to shi wannan abubuwan abin ki ne wal mamduh wanda yake abin so huwa ma kana fil a'mali aw furu'id din kama qala alayhi salatu wassalamu ikhtilaful ummati rahmatu wanda ake so shine sabanin da aka samu a cikin aiki wannan yana ganin cewa bai kamata a ce kai azumi ba ranar shakku wannan yana ganin cewa babu komai yau azumin ka bai yi ba wannan yana ganin cewa kuma idan kai azumi yau shaki babu laifi wannan yana ganin cewa wajibi ne ka kawo bismillah a cikin sallah har da wa'inda mazabar da koda a sassa ne ma ta kawo bismillah a fili sanan karasa a sassar wannan kuma yana ganin cewa a makruhi ya ce yin ma bismillah a cikin sallah da sauran abubuwan da suke makamantan haka to wannan rahama ne ma an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sabanin al'umma ta rama wa an aliyin karamallahu wajahu qala lahu yahudiyyan an karbo daga sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da wani bayahudi ya mai magana ta rashin kunya ya ce wa sayidina aliyu ma da fantum nabiyakum hatta talaftum ba ku binne annabinku ba bayan komawarsa zuwa ga Allah har sai da kuka fara sai da sabani ya zo muku ba ku kai ga binne annabinku ba har sai da kuka fara sabon sabani eh wani suka ce suka ce a binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin sa wani suka ce a kada a binne shi wani suka ce a yi wanka wani suka ce kai mai wani suka ce wajen sallah wani suka ce kada a mai sallah an fahimta wani su ma sai irin su sayyidina Umar ma suka ce ina ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai fashi ba duk wanda ya ce annabi ya fashi na ce kansa ya ga sayyidina Ali haka fa kala sai sayyidina Ali ya bashi amsa yace inna ma inna makhtalafna anhu la fihi ainihin yi saɓani ne game da manzan Allah amma ba a cikin haƙƙinsa ba. Walakin nakum sai dai ku ma jaffat arjulukum min albahari hatta qultum lana bikum ij'alna ilahan kama lahum aliha wa hadha min al-ajwibatil muskita. Amma kufa kafafuwanku ba su gama bushewa ba lokacin da Annabi Musa ya tsagawa ya tsaga muku ruwa kuka shige kafafunku ba su gama bushewa daga wannan danshin ruwan ba kawai kuka kalli annabi Musa kuka ce mu ma sama mana Allah kamar yadda waɗannan mutanen suke da gunki yace ko kowanne irin abu kuka yi wannan dishi yace wannan yana da cikin amsa wanda take rufe bakin mutum mara wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil Allah yana faɗan gaskiya kuma shi yake shirwa zuwa ga tafarki madaidaici wa yu'ayyidu wa yu'ayyidu ma zakara wal ubayy rahimahullahu fil fi ikmali ikmali wannan magana ta sayyidina aliyu abinda ubay ya faɗa cikin ikmal ikmal sharin muktasar khalil zai karfafe shi yana wannan su abinda yake ta fallazil amidi qala kana al muslimuna inda mauti sallallahu alaihi wasallama ala aqdin wahidin lam yaqa bainahum ikhtilafun illa fi masail ijtihadiyya la tujab tafsiran ka ikhtilaqi yace abin da ya kamata mu sani shine musulmai lokacin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna kansa a hade yake baki daya babu wani sabani da ya afku a tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a cikin mas'aloli waɗanda suke na ijtihadi ne wanda ba yadda za a yi a kafarta mutum a cikin wanda ya saba wa wannan mas'alar ɗaya daga cikin mas'alolin yace kamar sabanin su na farko wa ƙarƙara sallallahu alaihi wasallam ituni bi da watin waƙir ɗasin a katubu mallanta dillu ma'ahu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance yace ku kawo mini abin rubutu da takarda zan muku zan rubuta muku abinda ba za ku taba bata ba bayana fahtalafu hal yatunahu sai suka fara samun sabani wani suka ce a kawo wani suka ce kar a kawo hatta qala umar har sai sayyidina umar radiyallahu anhu yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama galaba wal waj'u hasbuna kitabullahi har sai da sayyidina umar radiyallahu anhu yace a a ku kyale manzon Allah ina cikin nauyin jiki ne kada mu takura mashi kada mu gajiyar da manzon Allah babu komai ga littafin ma zai ban mana kada mu gajiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tausayi da da da jin nauyin takura sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wa isu suka ce a kawo kaga anan an samu sabani shi sayyidina Umar ya tafi a mazhabar ladabi a kaddamar da ladabi gabanin bin umarni wa'inda suka saba da shi a wajen sun tafi akan a gabatar da a gabatar da umarni akan kafin ladabi shi kuma yana ganin haƙƙin manzon Allah yana cikin wani Muhammad daura mashi wani nauyi bai kamata ba an fahimta to wannan kai wani abu ne na cikin ijtihadi ba zai kafarta wani ba wa kaqtilaqi wa kaqtilafihim wa qarqala dai yuzu dai sha usamata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku hada rundunar usama ta fita annabi tara sabai baki ɗaya ce ku fita yaki amma usama ya zama to shine jagoran wannan yakin faƙala ƙaumin naf'al wa ƙala ƙaumin nan ta zirma ya kunu mai maradi wani suka ce to ku zo mu tabbatar da annabi ne ya bada umarni kaga ƴan mazabar me ƴan mazabar kaddamar da umarni wani suka ce a'a annabi yana cikin wannan harin rashin lafiya mu tashi mu fita a'a mu dai tsaya mu ga warkewarsa ko me zai faru amma wani ai rashin ladabi ne kaga kowa da kan hujjar sai wa khatti lafihim wa qad mata sallallahu alaihi wasallam hal mata hatta kala umar man kala mata to ga ma magana ta alautu bisayfi wa inna ma rufi aka isa kamar saban da suka samu lokacin da annabi yayi intiqali ila rafiqil ala wai suka ce ya koma ga Allah suka ce ina bai koma ba har sayyidina umar ya ce duk wanda ya ce annabi ya koma ga Allah sai na sai na tille mai kai an daga shi ne kamar da yadda aka daga annabi isa zai je dawo wa kaktilafiyin fi fil khilafati hatta qala ansaru minna amirun wa minkum amirun kamar sabai da suka samu a alifanci manzala sallallahu alaihi wasallam har mutanen Madina suka ce to idan haka ne ku fitar da amirul mu'minina mu ma mu fitar da amirul mu'minina wa khastilafihim fi shura hatta istaqarra al-amru ala usmana kamar sabanin su da suka samu a shura lokacin da sayyidina Umar ya ce ku je ku zabi wanda kuke ganin zai kasance halifa bayana wayan suka ce ga wani wayan suka ce ga wani har dai suka dawo suka tsaya akan to a bawa sayyidina Uthman wa khatti lafin fi qitali mani izzaka wa fi mirasil kalalati wal jidd kamar sabanin su a lokacin da waɗanda suka ce ba za su bada zakka ba aka ce abu ta a yaƙe su wani suka ce suna musulman za a yaƙe su wani suka ce ai baka ji inda Allah ya ce wa aqimu sati zai ce wa atu zakka ba da haka duk wanda ya saba wa zakka ai kamar ya saba wa yin sallar ne an fahimta haka zalika ga cin gado na kalala kalala shine mutumin da ya mutu ba shi da da ba shi da ba shi da uba an fahimta wanda za su gaje shi ƴan uwansa ne ko uwaye sabtuna kullahu yuftikum fil kalala in murun halaka laysa lahu waladun wala uktum falaha nisu ma taraka shi kuma ba wawayar suwa illa mai kulla mai walad dan haka mutumin da bashi da da bashi da ko ko uba saboda haka ɗan uwansa ne za su ci gadon sa to shi ma wannan akwai sabani akan wannan an fahimta akwai sabani akan zai za su ci gadon nasa ko ba su ci gadon ba akwai wanda suka taba ce a kai shi zuwa ga baitul mali a cikin wanda ma suka taba akan cewa zai ci gadon akwai wanda suka kuma samun sabani akan cewa kuma menene hanzin sa a ciki an fahimta haka zalika da kaka sannan a kakan shi kansa a shin a a a a waɗanda za su za su hajjabe shi za su katange shi daga ɗauka da wa'in sun taba akan akwai wa'inda za su za su za su katange kaka daga ɗauka da wanda suka taba akan cewa wa'inda aka kawo ba za su katange kaka daga ɗauka ba an fahimta ثم لم يزل الخلاف في الاجتهاد في الاجتهاد في الاجتهادات هيك سيتي يتدرج الى ان ظهر ma'abadun wa ghilanud damashqi wa yunus al-aswari haka dai sabani ya ringa tawowa ya ringa tafiya a cikin ijtihadi ba a cikin usulin musulunci ba har sai da ma'abadu bin abdullahi da ghilanud damashqi suka bayyana su ne suka fara kawo sabani akan asalin musulunci wayansu daga cikin su suka suka zo akan cewa shi fa mutum baya halitta wa kansa aiki dan haka da wanda ya kirkin da wanda bai yi kirkin ba duka baki ɗaya Allah ne ya aikata ya sa yayi haka saboda haka ba dan haka bai kamata a ce zunubin sa taba shi ba ai Allah ne janyo haka bayan shi kuma sun saba da ma asawa kuma min asantin fa min Allah ma ma asawa kuma min asantin fa min Allah ma asaka min sa'itin fa min nafsika ko fa qalu la qadara suka ce su wa'ina suka ce babu qadara ma baki ɗaya ba wani zancen qadara وهو أول خلاف نشأ في الاعتقادات wannan shine farkon sabani da yazo a cikin itiqadi thumma lam yazal al-khilaf yatasha'abu ila an ikhtalafa ahli al-islam ila sala ila 73 firqatun kama akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadith haka zalika sabani ya ciga ya cigaba da habaka a cikin musulunci har sai da zaman to musulmai sun karkasu kashi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har kashi saba'in da uku kamar yadda manzan Allah ya labarta a cikin hadisi ingantacce. Manzan Allah ya ce iftarakat yahudu ila idai wa saba'ina firqatan wa iftarakatin nasara ila ila sanataini wa saba'ina firqatan wa sataftari ummati ala talatin wa saba'ina firqatan kullaha fin nari illa wahidatun qalu wa ma tilkal wahida qala ma ana alayhi wa ashabi kana zalika min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yahudu sun kasu kashi 76 nasara sun kashi kai afwa yahudu sun kashi kashi 71 nasara sun kashi su kashi 72 da sannu al'umma ta za su kasu kashi 73 dukkan wa'annan kashin suna wuta sai kashi ɗaya tak suka ce ya rasulullahi wannan wani kashi ne yace shine kashin da nake kai da sabaina wata kan malamai sun dade ana tadda wurwura akan wannan kashi akwai waɗanda ma fa suka tafi irin su al-Baghdadi suka tafi akan cewa ai takalibin magana za a yi bi ma'ana guda ɗaya ce take wuta guda sun da da ukun suke aljanna eh to tsabar ganin cewa ai manzon Allah abin da yake nufi rahama ne ga halitta to anan sai ake magana anan amma magana anan shin wa'insu kungiya ne ko wa'insu jama'a ne kadai a wani zamani a wani gari su kadai su ne firqatun najiya din nan ko kuma yaya banda sauran abinda malamai suka yi magana akan mafi mafi rinjayen magana kuma wanda hankali zai dauka shine da kungiyarka da kungiyar su da kungiyar mu da kungiyar wasu ma kowanne a cikinsu akan iya samun wa'insu mutane a cikin wannan ƙungiyar wanda suke kan gwadaban manzan Allah da sabansa don haka su ne firka najiya. Ba wai wata ƙungiya wacce ba na nace ni kaɗai ne, a'a, ta yi a cikin ƙungiyar da ba taka ba, a cikinsu akwai jama'a wanda suke su ne suna cikin wanda za a saka su firka najiya. Kamar yadda a ƙungiyarka da kai da sauran jama'a kuna cikin firka najiya kuma wasu ku kuma suna cikin firka dala wanda taɓatar. ba sai ba ko an fahimta ya fahimci ko a ƙara fasa shi to qultu shobar hama yace nace wa qarqala shaykhu tijani kama fil jami'i shaw amr tijani ya faɗa cikin jami'i na ibn al-mushri innal ladhi kana arada an yaktuba sallallahu alaihi wa sallama fil kitabi abinda manzon Allah yake so ya rubuta a littafin nan yace idan an na rubuta na ga muku shi na rubuta ba za ku bata ba a bayana yace huwa tauhidul arifina shine tauhidin masana Allah ha wa hadha bayyinun wadi'un yace wannan bayani ne a bayyane wallahi alam da an bayyana shi kenan ba wani wanda zai zo ya maka wani shirka karama babu shirka karama da mu zalla yace abin da yake ji muku tsoro shine shirka karama domin shirka karama shirka ƙanƙanuwar shirka tana yawo ne a jikin ɗan adam majarar dami kamar yadda jini yake gudana amma mutumin da ya samu tauhidul arifina ina shi ina ina ina ina ina ganin ina hada wani da Allah abota zai yi shi yasa shi radiyallahu anhu ce fa azgar atba'i bari'un min ash-shirk wa'alam ka sani anna usulal bid'i kama fi sharhi al-arba'in an-nawawiyya cewa asalin bid'o'i kamar yadda yazo a cikin sharhin arba'un hadis na Imam an-Nawawi wanda al-faqih Ali ibn Sultan Muhammad al-Hanafi ya ya ya ambata ya ce sab'atun guda bakwai to shi wannan ya ce tanda annabi ya ce mutane 73 ne kai jama'a 73 ne za su kasu a al'ummarsa dukka baki ɗaya suna wuta sai guda ɗaya tak shi ne wanda yake kai da sabansa ya ce to bari gaya maku saba'in da uku ku irga ku gani ya ce na farko akwai almu'uta zilatu alƙa'iluna bi annal ibada khaliqu a amalahu akwai mu'uta zilawa waɗanda suka ce ai bayi baki ɗaya su suka halicci ayyukansu ba Allah bane ya halitta bayi baki ɗaya su suka halitta ne ayyukansu ba Allah bane ya halitta an fahimta ko wayannan kaga su abin da kenan Amr bin menene Ubayd ko da su wasil dan adai sune jigajigan wayan wayannan mu'tazilawa wayanfuna ru'yatul bari jalla wa ala kuma suna shafar da cewa ma ana ganin Allah sun ce ba zai taɓa yiwuwa ba a ga Allah har in an mutu ma a tashin kyama ma ba za a ga Allah ba wahum ishiruna firƙasan su kashi-kashi-kashi ne mutazulawa har kashi ashirin a riƙe ya ce na biyunsu wa shi'atu al-mufriduna fi mahabbata aliyu radiyallahu anhu da kuma shi'a waɗanda suke ƙetare haddi wajen soyayyar sayyidina aliyu hadda kai suna zagin sayyidina abubakar da sayyidina Umar ba ma zagi suke la'anta sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Usman suke la'anta sayyida Aisha da sayyida Hafsa da wa'insu sahabbai ma masu yawa dan su a wajen wa'insu daga cikin su ma sahabban fa baki ɗaya bai fuka irga su wanda kai suke na gaskiya amma duk sauran a wajen su ba na gaskiya ne ba kaga abin da girma yake to wawum isnanin wa 20 firqa su kuma 20 su kuma su 20 da su 22 suka kasu to ga ashirin ga ashirin da biyu ne kenan to mu je tafiya wal murji'a da kuma murji'awa alqa'ila bi annahu la tadurru ma'asi ma'asiyatun ma'al imani kama la yanfa'u ma'al kufri da'atu su kuma abinda suka tafi akan imanin su shine ba yadda za a yi sako ya cutar da musulmi in dai yana da imani da Allah to ya tattabka ta malam ai komai ba komai ba kenan eh kamar yadda aikin da'a ba zai taba amfanar da mutum ba inda ya kafiri ne shi in kafiri ne kai duk aikin da'a da zaka yi ba zai amfana da kai ba haka zalika musulmi in dai kana da imani duk zunubin da zaka yi ba zai cutar da kai ba kuma to su kuma sun kasu kashi biyar nawa kenan 47 wal khawarij da hawarijawa al mufridun fi bugdi ali radiyallahu anhu wanda suka ƙetare hadisi cikin ƙiyya sayyidina Ali radiyallahu anhu al-mukaffirat lawa kai suna ma kafa sayyidina Ali walli mana aznaba kabiratun kuma duk wanda yayi zunubi babba shan giya ne azna ne kai sai ya ce sata ne saba iyayen kai shi ma kafiri ne sai su danna mai kaulasa su ma sun kasu kashi 20 nawa kenan to mu je wan najariya الموافقة لآلسنة في خلق الأفعال وال في خلق الأفعال والمؤتزلة ونفي الصفات في نفي الكلام وهم في الأصل في الكلام سينا جارياوا su sun yi daidai da ahli sunna a wajen cewa Allah shine ya halitta bayi Allah Allah khalaqukum ma me wa ma ta'maluna cewa Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa a nan wajen sun yi daidai an fahimta amma kuma suna kuma sun kuma karkata ga mu'tazila wajen cewa wajen shafe sifofin Allah da ganin Allah tabaraka wata'ala to kaga dai an an an bata dai to su kuma sun kasu kashi uku nawa kenan saba'in daidai ko wal jabariya alqa'iluna bi salbi al-ikhtiyar an al-abd wa hum firqa su kuma su ne waɗanda suka ce ai dan adam ba shi da wani zabi akan kansa duk abin da ya Allah ne so yi shi dan haka yi kuma ba ba ta zai shiga wuta tunda Allah ne ya aikata yi yasa yasa ya ce to su kuma ɗaya ne ko nawa kenan yace wal musabbi'atu alladhina yusabbihuna al-haqqa bil khalqi fil jismi wal huludi da kuma masu danganta Allah da jiki su ce can dai Allah ya ce wa ma ramaki idan mata walaki a'a kai yadullahi fawqa aydin sai ce ai hannun Allah ne sai eh hannun Allah ne wasu Allah ya ce yana saukowa su na bal ya dawo mafasu ta ne fiye kafa sha hannayensa a faɗi suke yi a faɗi suke yana yana yana ciyar da wanda ya ga dama sai ce eh haka hannun Allah ne da gwasan hannu sai ai Allah yana da Allah ya ce al-Rahman al-Arsh to sai eh ai al-Arsh nan ma akwai al-Kursi Allah yana zama akan kujerar nan tasa har kujerar ma sai nauyin Allah ta daga kikiki kikiki kikiki eh wallahi abu ma abun dariya ko da waɗanda suke cewa ai Allah tanda Allah ya ce yana saukowa fi silailil akhir zuwa saman duniya ya ce ina mai neman gafara an gafarta mai ina mai neman bukatar maka sai ce ai sakko da Allah yake kamar da yake sakkowa ne kaman barin ka wani ma daga cikin sakko da kaman barin sa sai ne kuma komawa wanda mu a wajen mu ash'ariya akwai malaman ash'ari da suka ce idan mutum ya zo wajen kamar bal ya dahu ma basu ta da yafi kai faisha yana fasarawa ya daga hannunsa ya wajaba a yanke wannan hannu saboda yana so ya siffanta Allah da da dan adam shi ko Allah ya ce laisa kamislihi shay'un ba abin da yake kama da Allah an fahimta to inda ba ba bangaren raddi muke ba dai duk wanda suke irin wa'annan an san su yawa yace to idan ka hada baki daya zuma kashi ɗaya ne nawa kenan yace fa tilka isnatan wa sabquna firqa fil nar yace duka wa'annan guda sauran da biyun suna cikin wuta wal firqatun najiya firqa wanda take ta kubuta za ta shiga aljanna hum alus sunnatul bayda'i sune alus sunna fara idan aka ce ahlus sunna kakku yadda wani sai kungiya sai yadda cewa ku ne ahlus sunna abinda fa ake nufi koi da ahlus sunna wal jama'a ba komai bane ya face waɗanda suka tabbatar cewa sayyidina Abubakar shine halifan anzala na farko sayyidina Umar ne na biyu sayyidina Usman ne na uku sayyidina Ali ne na uku shine ainihin wannan shine ainihin asalin wanda ake kai da wannan amma yanzu sai ka lura ma cewa wanda kalmar ahlus sunna ma an ba ta wani ma'ana ta daban malam To, wannan kira. Shehu radiyallahu anhu ya ce, wa ƙala fi ruhul bayani inda ƙauli ta'ala, ya faɗa a cikin dai ruhul bayani a cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, a ɗi'ullaha wa ɗi'un rasula wa ƙulil amri minkum, ku bi Allah, ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma ƙulil amri daga cikinku. ma'abota lamari ya ce sun ma'alam bi annal murada bi ulil amri fil haƙiƙati almashayikal wasiluna wa man bi yadihi amru tarbiyati waɗanda ake nufi da ulil amri a haƙiƙa su ne shehunnai waɗanda suka yi ma'arfa suka sare da Allah da wanda yake da wa'inda lamarin tarbiyya ta ruhi ta azga tarbiyya ta yake su wannan haka ta dan tijani ya zo gabanin ma ina jin sauti da shagaru masu yawan gaske فإن أولي الأمر المريد شيخه حقيقة أولي الأمر المريد شين شيخه فينبغي للمريد في كل وارد حق في كل وارد حق يدق باب باب باب قلبه أو إشارة أو إلهام أو واقعة تنبيه عن أعمال أو أحوال في حقه أن يضرب على حق نظر شيخه yace ya kamata ga kowane muridi duk wani wariji da ya sauko zuciya ka kadan zo na kai tafakkuri kaga wani abu wani abu ya zo maka a zuciya ka dan fahimci wani abu a cikin sa wani mazahari ka fahimta ko wani tajalli ka fahimta ko wani ilhama ko wata ishara ko wani abu ne da ya sauka daga cikin wani aiki ko hali kar ka fara aiki da shi kar ka ambata ka kawo shi gaban shi ka kace ga abin da nake tani ya kake gani fama yara fi shaykhu min al-masalihi ويشير إليه أو يحكم عليه يكون منقادا لأوامره ونواهيه لأنه أولي الأمر saboda haka abinda shehi ya gani daga cikin abinda ya fahimta daga cikin wannan abinda muridin ya karsu a zuciyar muridi zai duba abinda yake masalaha sai ya mai ishara gare shi ko ya mai hukunci kai kuma muridi wajibi ne ka sallamawa umarnin wannan shay naka da hannunsa dan ya ce eh daidai ne a yi shi in ya ce ba daidai bane ba a guje shi saboda shine ulul amrinka wa amma shehu shi kuma shehu fa'ulu fa'ulu amri shi kuma ulul amrinsa shine alkitabu was sunna qur'ani da hadisi fayan bagi lawo an ma sana halabu min al-gaibi bi warid al-haqqi min min al-kushufi wa shawahid wal asrar wal haqa'iq yadrib ala haqqi al-kitab wa sunnah fama saddaqahu wa yuhakimana alayhi falyaqbilhu wa illa fala لأن الطريقة لأن الطريقة مقيدة بالكتاب والسنة shi kuma duk abin da ya sauko wa shehin na daga wariji shi ma ya komar da shi ya duba a cikin Qur'ani da hadisi idan sun gaskata mai ya rika idan ba su gaskata mai ba ya guje wannan abun domin ita madarika sufaye a bar a bar kafawa ce kuma a bar yima da baibayi ce da Qur'ani da hadisi kaza zakarwa ash-shaykh al-kamil najmuddin al-kabari fi fi ta'wilati haka najmuddin al-kabari ya faɗa cikin tawilinsa qultu shawuna barhama yace sai na ce وليس علماء السوء عبيد عبيد الاهواء مرادا بهذا فهم شر من من تزل السماء yace ba fa ana nufin malaman ƙarya mutanen banza an kifa rawani ana son zuciya a'a ko kuma kawai mutumin da ba ilimin zahiri ma balle na baɗinin eh shi dan hakika ne a'a ‘yan hakikan nan ba wai su fa ake nufi da irin wa'annan shaunan da za ka salama maganganun su ba. Haka ɗaya kenan. Ba kuma wanda kana ganin ba ‘yan hakikan ba ne ba, amma sun saka rigar shaunan ga ilimin ma Allah ya ba su, ta yi ilimin baɗin ma Allah ya ba su, amma bayin son zukatansu ne. Kuma ladin muna ganin irin wa'annan. Bayan sun zukatansu ne, sun ajiye duniya suna bauta mata da rigar da rigar da rigar shahuntaka da rigar sufantaka yace to ba irin wa'annan ake nufi ba shehu radiyallahu anhu yace wa'annan su ne mafiya sharrin abinda duniya sama ta wa inuwa kuma ka san me tashin hankalin wallahi wallahi wallahi wa'inda suka sufanta da siffa ta kamala sun fi cutarwa fiye da yan hakikan nan da suke tara gashi suke suke suke suke shirman suke cikin datti ko da shi domin wannan daga cikin wa'annan yan dattin ko dan tsaftar da kake da shi kai ta ka san jiki kana ganin shi wannan bai cancanta zuwa da shi ko ka iya ma jin kinkimin sa akan mutumin da yana da shiga ta kamala ta yana da ilimi ma na addini ko eh dai gwargwado a matsayinsa na shehi amma ba abin da ya saka a gaba sai son zuciya su wa'annan gabanin ka ka gano hakikanin su wahala ne Allah ya kiyaye mu na ba mu ba shi wannan bane ba amma Allah ya kiyaye mu haɗe da shi wannan irin wa'annan dan haka in ka nema ka rasa ka rike salatin annabi da neman cewa Allah ya haɗa ka da shi in dai kai haka wallahi zaka samu shi na gaske ba su kare ba suna nan qala fi ruwal bayani inda qauli ta'ala qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi mirul bayan da yake faɗa ƙarƙashin faɗin Allah ya hukuma zuwa littafi me isa kuke katange mutane daga bin tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala wa alam yace ka sani anna zahirul khitab zahirin wannan maganar wannan ayar ma ahlul kitabi ana yin ta ne ga yahudi da nasara wa wa batinahu amma batinin ma ulama isu'i ana magana ne da malaman ɗan damfara ɗan damfaran malamai allazina yabi'una ad-dina bid-dunya wanda suke siyar da addini dan su samu duniya wala ya'maluna bima ya'lamun ba sa aiki da abin da suka sani fa hum allazina yukaffiruna bima ja'a bihi al-qur'anu min az-zuhdi fi ad-dunya wal wara'i wat-tuqa wa nahana an-nafsa 'anil hawa wa isar ma yabqa 'ala ma yafna wal iradi 'anil khalqi wat tawjih ila al-haqqi وبذل الجهود لنيل المقصود والله شهيد على ما يعملون yace bari ga maka sufofin su sune wanda aka ga cewa a aikin su ko ba su ga maka ba a aikacin a aikin su kasan sun kafir cewa ayoyin Allah da suke nuna cewa a dan yi a dan guji duniyar nan ga su malamai ne amma ba sa gujin duniya an fahimta wal wara'i gashi yadda alkur'ani yake nuna a ringa tsantseni akwai ana barin halal dan kunya kagan su ba sa barin halal dan kunya wattaquwa kaga kirikiri babu tsoron Allah ta tare da su wa nahan nafsi anil hawa kaga kirikiri ba sa hana zuciyarsu ban bin umarninta kana ganin son zuciya ne nafsi ne yake jan su amma haka za su je su ringa aikata wannan abubuwan Allah ya kiyaye sannan suna ba da fifiko akan abin da ya wanzu sama da abin da ya kare ya ce Allah shi ne masani mai shaida ga duk abin da suke aikata yana ganin su akwai yau matubula sara'ir hadirin ma'aum Allah yana tare da su akan duk wannan shaidanci da suke aikatawa nazirin ilani ya ce ma Allah yana kallon dukkan niyoyinsu da suke aikatawa fi a amalin alkhairi a cikin ayyukan alkhairi wa sharri da ayyukan sharri fa yujazi indiya ya saka musu ya ba mai alkhairi alkhairi ya ba mai sharri sharri وهم يصرفون بحرصهم على الدنيا واتباعهم الهواء المؤمنين الذين يتبعونهم يصرفون بحرصهم على الدنيا واتباعهم الهواء المؤمنين الذين يتبعونهم بحسن الظن لا حول ولا قوة إلا بالله kaisho ibrahim yace zaka gansu daga cikin sufofin su suna karkatar da suna jujjuya saboda kwaɗayin san duniyar su kwaɗayinsu na son duniya da bin son zuciyarsu suna cancanta mumine da suke bin su saboda mumunan nan bayan Allah suna musu kyautata zato wallahi na Allah ne malam wani wallahi na Allah ne shi wani wallahi kaza ne shi wani sai su dinga bautar da shi akan hanyar daidai suna juya shi shi kuma yana ta bin mummunan hanyar saboda kyautatawa zato da yawa shi wani ko malam wani wallahi duk muna da su a cikin addinin nan namu Allah ya kiyaye ويحسبون أن أعمالهم وأهوالهم على قاعدة الشريعة kuma har suke zato da gaskin suna fariya su fa akan shari'a kan daidai suke wa min hajju dariqati kuma suna kan tafarkin dariqa an sabilillahi wa dariqil haqqi suna kan tafarkin Allah tafarkin gaskiya allazi amara al anbiya abi da'awati al khalqi ilay wanda Allah ya umarci annabawa su kira halitta kansu وهم يطلبون ايجاد طريق الحق بالسير في طريق الباطل za gansu hakan suke riyawa amma wannan suna kar suna kokari ko da yaushe su karkatar su gurbatar da hanyar gaskiya saboda bin hanyar sa ƙarya da suke bi wa qad wasallahu almu'mina bi qawli haqiqa Allah yayi wa mu'minai wasiya da cewa yayi walazina amanu wala tabiu ahwa kam qabl tawashshi take nan ya walazina amanu la tatakizu la tatakizu yahuda wa nasara auliya azumu auliya ba man yadda min a'a kawai zina amana man yadda min kuma an dini fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azlatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin yujadilu fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'im la yakhafuna Allah yusma sha Allah wa asna lim to dai ala ayyalin Allah yana gaya wa mutane la yartaddu an tariqil hidayah kada ku yadda ku juya baya ga hanyar gaskiya ba'adal imani bayan kun yi imani bittiba'i basirati mu hawawum ta hanyar bin bisairim nake ji wa hawawum kada ku yadda ku juya wa hanyar gaskiya ta hanyar bin hanyar matafiyar wa'ancan malaman ƙaryan da bin sun zuciyarsu kuma Allah ya ce wala tattabi a hawa a qaumin qaddallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil yace kada ku yi kuskura ku bi san zuciyar mutanen da suka riga suka bace tintini kuma suka batar da kunzumin jama'a suka bata daga hanyar daga tafarki madaidaici wa qala ba'd al-mashayikh wa atakan wani ba'ari na shehunai sun ce khairul ilmi mafi alkhairin ilmi shine ma kat ma awul khashyati ilmin da yake tafiya tare da tsoron Allah wa zalika li anna al-khashyata domin shi tsoron Allah innama tanshu'u anil ilmi bi sifatil haqi tsoron Allah yana fufugowa ne daga sanin siffofin Allah duk mutum da ya san siffofin Allah da gaske za a gan shi mai jin tsoron Allah ne shi fa shahidul ilmi allazi huwa matlubul lahi al khasha saboda haka shaida ta ilimi na neman Allah shine tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa shaidul khashyati muwafiqat al amri kuma shaida da tabbacin cewa wannan mutum mai tsoron Allah ne shine za ka gan shi yana bin umarnin Allah وأما الذي تكون مأوى الرغبة في الدنيا والتملك لأربابها وصرف, وصرف الهمة لاكتسابها والجمع والادخار والمباحات والاستكثار وطول الأمل والنسيان الآخرة فما أبعد من هذا العلم علمه أن يكون min warasatul anbiya yace amma duk mu duk wani ilimi da kaga cewa ma abocin ilimin nan ba abin da yake sai kwadayin duniya kwadayin duniya wattamal lukul arbabiya da zuwa wajen yan duniya da kwadayi a wajen masu ma'abota duniya sarakuna ne ko yan siyasa da kuma dauke himma ka karkatar da himma ka baki ɗaya ba abin da himma ba inda kake da himma sai inda zaka cika ajiwunka ka cika na yaya da tara dukiya da taskace ta ka ɓoye ta ba za ka ba da ita ba saboda Allah da kuma da fariya da nuna yawan cewa mu ne masu yawan kuɗi ko yawan jahi ya ce da waɗulul amal da nisan wuri da manta lahira ya ce mamakin nisan wannan ilimin a ce wai ma'abacin wannan ilimin wai shi ne magajin annabawa ƙarya ne wannan ba yadda za a yi ma'abuci mai ilimi da yake da wannan sufofin a ce kuma magadan annaba ne ba zai yi ba wa hal yantaqil shay'il ilal ila alwarisi illa bi sifatin lati kana biha inda almawrusi shin zai iya yiwa a cira abu magaji ya gaji abu bi ma'ana duk abin da zaka gada a wajen magajin ka sai idan shi a wajen wanda kake gado sai in yana da shi ka babanka bai bar miliyan 100 ba ta zaka samu miliyan 100 zai yiwu ba zai yi ba saboda haka ba yadda za a yi su gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wama wama mathalu min hadhihi al-awsafi awsafu min al-ulama'i illa ka mathali shum'ati tudi'u ala ghayriha wa hiya tahruqu nafsa yace misalin irin wa'annan malaman a cikin jama'a shine kamar misalin hasken candle da yake haska kansa kuma yake karar da kansa yana haska jama'a kai yana kuma karar da kansa haka suke sun fi kowa karatu sun fi kowa fahimta sun fi kowa yawa wajen karantarwa amma kuma ba su aiki da wannan aikin karantarwar nasu kaga suna haskakawa kansu a suna haskakawa wasunsu suna kona kansu ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce alal nasi zamanin lokaci zai zo ga jama'a la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abin da zai sura a musulunci sai sunan kai wala min al-qur'ani illa rasmu ba abin da zai sura daga alkur'ani sai kawai rubutun qulubuhum kharibatun min alhuda haqiqa zukatan mutane sun ruguje daga birin shari'a wa masajidu ma'amilatun bi abdani masallatin su tikeke amma suna raya masallatin su ne da jikin su ba da ruyukan su ba sharru man tuzillu sama'u yawma idin ulama'u yace mafiya sharrin wanda sama za ta yi inuwa a wannan ranar a wannan zamanin sune malaman wannan al'umma wanda ake ganin sune malamai minhum takhruju alfitnatu wa ilayhim taqudu daga cikin su fitina take mutuwa sai kowa ta da fitina wa ilayhim taqudu amma dai da sannu idan sun gama ta da fitina sai ta komo ta cinye su haka abin yake to kaji za mu tsaya mu kwana nan wajen kai ka ce a shehu yana mana magani ne a irin yan zamanin yanzu yan zamanin nan Allah ya kiyaye mu fatiha ma alfashi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد امين الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكرا على الخير امين